الحمد لله الحمد لله المنعم على عباده بالهدى شرح الصدر وهدى ووضح السبيل فانجلى يهدي من يشاء من عباده بفضله ويضل من يشاء بعدله أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل من اهتدى إلى سبيل ربه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من اهتدى إلى سبيل ربه وتمسك بما أوهي إليه اللهم فصل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهداه واستنى بسنته وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقواه في السر والعلن والغيب والشهاده فإن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله ثم اعلموا رعاكم الله أن نعم الله على عباده كثيرة إنها كثيرة لا تحصى وإن أجل نعمه سبحانه عليهم هدايته عباده المؤمنين إلى دينه القويم وصراطه المستقيم فهذه هي النعمة العظمى والمن والمنة الكبرى والمنة الكبرى فمن هدي إليها فقد هدي إلى خير عظيم عباد الله إن الهداية إلى الصراط المستقيم باستبانة معالمه ومعرفة مناراته والعلم بحدوده والبعد عن نواقصه ونواقضه أساس للسعادة والفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة وحاجة العباد إلى الهداية إلى هذا الصراط هي أشد الحاجات وضرورتهم إلى معرفته والعلم به وتحقيقه أشد الضرورات ولهذا عباد الله فإن من من الله عليه بدخول هذا بدخول هذا الصراط العظيم ومعرفته دين الله القويم أن يعرف لله جل وعلا نعمته عليه وأن يشكره سبحانه وتعالى عليها وأن يحقق الشكر على وجهه الصحيح كمالا في العلم وتماما في العمل ومواظبة على طاعة الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah marar iyaka da kuma salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka hakikanin tsoron Allah a cikin halin sirrinmu da kuma a bayyananmu cikin halin ghaibi da kuma a bayyane yadda kowa ke shaidawa lalle jin tsoron Allah da bin dokokinsa shine guzirin da yake kai mutum zuwa ga samun yardar Allah. ku sani ya ku bayin Allah cewa ni'imomin Allah akan bayinsa masu yawa ne su abu ne da ba zai yiwu ba lalle daga cikin mafi girma mafi ɗaukakar ni'ima da Allah ya yi wa bayi shine shiryar da su zuwa ga wannan addinin nasa addinin nan mai kakke da yake kan hanya wannan ni'ima duk wata ni'ima da kake gani a rayuwa Allah ya yi maka to bata kai wannan ni'imar ba ta zaman ka musulmi duk wanda Allah ya shiryar da shi zuwa ga wannan ni'ima ya sanya shi cikin masoya Allah masu bautar Allah bai sanya shi cikin masu bautar wani Allah ba kuma ya sanya shi cikin masoya mabiya ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to lalle an shiryar da shi zuwa ga alheri wanda yake mafi girma ya ku bayan Allah shirya zuwa ga hanyar Allah ta hanyar ma'alim din wato hanyar ta bayyana a gare ka duk wasu alamomi na hanyar su zama ba su ɓuya ba a gare ka ka san iyakokin Allah me Allah yake so a aikata me Allah ya ƙi a aikata da nisantar abubuwan da za su rage maka kusanci zuwa ga Allah ko su warware maka ma imani baki ɗaya wallahi a shiryar da kai zuwa ga wannan hanya to wannan shine asasi kuma ginshiki na duk wani farin ciki a duniya da lahira da duk wata nasara a duniya da lahira kuma buƙatar mutum zuwa ga wannan shiryar a sanya shi zuwa ga wannan hanya to babu wata buƙata da ta kaita in kana buƙatar wani abu wanda yake da girman da har za ka ɗaga hannayenka ka ce ya Allah ba ni ya Allah ba ni ya Allah ba ni to buƙatar ka zuwa ga a shiryar da kai a baka kintsuwa da shirya akan hanya tafi kowace buƙata tsanani kuma tafi kowace larura zama larura don haka duk wanda Allah ya masa baiwa ya shiga wannan hanya ta musulunci ya san addinin Allah yadda ya kamata to lalle wajibi ya yarda ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gamsar da kansa cewa Allah ya yi masa ni'ima kuma wajibi a kansa ya gode wa Allah wannan ni'ima wannan ni'imar tana bayyana sosai idan mutum da ya taɓa zama ba musulmi ba sai musulunta tambaye shi irin abin da yake ji na ni'ima da kwanciyar hankali a musulunci idan kuma wanda aka haife shi a musulunci ne ya tambayi irin kunci na rayuwa da wanda ba musulmi ba yake ji ya ji shi kuma irin yadda yake jin kwanciyar hankali da natsuwa zuwa ga Ubangiji, to ya gode wa Allah cewa Allah ya shiryar da shi. Kai in ka tuno, ka duba wani ya sunkuya yana, yana, yana, yana bauta ga dutse, wani yana bauta ga bishiya, wani yana bauta ga saniya, wani yana bauta ga mutum-mutumin wata mace mai hannu tara, wani yana bauta ga mutum-mutumin giwa. wani yana bauta ga bera wani yana bauta ga kare sai ka gode Allah kai kana bautawa al-azizul hakim al-khaliqu al-malikul jabbar cewa kana bautawa Allah subhanahu wata'ala wanda shi ya halici komai kuma wajibi a gare ka wannan godiya da za ka yi wa Allah hanyar ta hanya uku ce na farko ka nemi ilimin addinin Allah kada ka zauna wannan gatan da aka yi maka kuma ka zama jahili a cikinsa lalle ka sa wa kanka neman ilimi ka san wannan ni'ima da Allah ya maka ta sanya ka zama musulmi hanya ta biyu kamala a cikin aiki ka yi aiki mai kyau aikin da zai sa wanda ba musulmi ba ma ya kwaɗayin wannan hanya da ka shiga ka zama mai gaskiya mai riƙon amana mai faɗin abin da yake shine daidai kalmomin alheri ayyukan alheri mu'amaloli na alheri sannan kuma ka dawwama akan da'ar Allah kada ka bari saban Allah ya zama ta'adarka ya zama al'adarka da a koyaushe shine abin da zaka rika yi ya ku bayan Allah wannan makami na shiriya wajibi ne akan kowanne musulmi da yake son alheri ga kansa ya zama cewa shine babban abin damuwarsa a wannan rayuwa ka duba ka ga irin yadda ake yakar addinin musulunci yanzu mutane su karbe shi ana toshe kofofin a fahimce shi ana kange mutane daga karɓarsa a ɗauki abin duniya a baiwa mutum a ce masa kada ya musulunci a saya wani gida a saya masa mota a yi masa aure a ba shi tukuishin gudanar da rayuwa kasuwanci da sauransu duka wanda ya ba shi sai ce musulunci ne ba so ka yi ga wani addinin daban kai kuma saboda ba mai baka komai akan imaninka sai ka shantake baka san shi ba baka damu da shi ba baka ma ji a zuciyarka cewa wata daraja ce Allah ya maka wajibi musulmi ya ji a zuciyarsa wallahi babu wata ni'ima da Allah ya masa la ta ci la ta sha la ta dukiya ta kuɗi ta matsayi a duniya wadda ta kai zaman su musulmi wajibi ne bayan Allah mu gode wa Allah akan ni'imar addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karantar da mu da yake yi dangane da muhimmancin wannan hanya ta musulunci ya buga wani misali ya yi mana wani misali misali irin yadda hankalin ɗan adam zai fahimta manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yana gaya masa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle mun yi maka wahayi wani ruhi daga gare mu in ji Allah maɗauki yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na umarninmu na lamarinmu baka kasance kana sanin littafi ba kafin wannan shirya kafin a saukar da manzon Allah sallallahu alaihi kafin a saukar masa alqur'ani bai san wani abu da ake ce ma littafi ba sannan kuma bai san wani abu da ake ce ma imani ba amma sai gashi mun sanya maka wannan shirya a cikin zuciyarka shiryar da da ita Allah ke shiryar da wanda ya so daga bayansa sai Allah ya ce wa innaka kuma lalle kai ya rasulullah la tahdi kana shiryarwa ila siratin mustaqim siratin lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard hanyar Allah wanda ya mallaki shine mamallakin sammai da ƙasa ala ila Allah tasirul umur misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana shine yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya buga misali yake cewa misalin wannan hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala wato hanyar musulunci yace inna Allah daraba masalan siratan mustaqiman wa ala janabatay sirati surani ka kaddara musulunci wata hanya ce hanyar tana da tudu daga ƙasanta akwai ƙofa samanta ma akwai ƙofa kana hawowa akwai kofa can sama akwai wata a ƙasa ana buɗe ma shirya ka shigo to kuma akwai bango guda biyu dama da hagu bango ne guda biyu a cikin wannan bangon tsakanin nan da can da nan da can akwai labule ba a ce kofa ba labule ne idan mutum ya hawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ala babis sirati akan can saman kofar akwai da'in akwai wani mai wa'azi akwai kuma kofofi wannan kofofin akwai alaiha suturun murkha akwai wato labule da aka sake shi haka har ƙasa ba ka ganin waje amma kuma ga kofan nan labule ne kawai ya tare ta ya ƙulu akwai mai wa'azi a can saman kofa a saman kofar yana cewa udkhulus sirata jami'an akwai wani mai wa'azi mai kira yana cewa ku shiga wannan kofa baki daya kada ku karkace la dama ko hagu akwai kuma wani mai wa'azin shi kuma a tsakiyar hanyar yana nan in mutum ya taho yana so ya buɗe wani labule ya shiga daga cikin waɗannan ƙofofi sai wannan mai wa'azi ya ce wai haka kai canka kul kada ka yi ratse la taftahu kar ka bude wannan labule fa innaka in taftahu talishhu in ka bude wannan labule to zaka auka ciki to shine sai manzon Allah sallallahu ya fassara mana wannan misali yace was-siratu wannan hanya ita ce al-islam musulunci was-surani shi kuma wannan katanga guda biyu da ka gani dama da hagu hududullahi iyakokin Allah ne iyakar Allah da Allah ya sanya wal abwabul mufattaha su kuma kofofin nan da aka bude aka sanya musu labule to shine maharimullah abubuwan da Allah ya haramta shi yasa aka sanya labule hikimar sanya labule shine sauƙin kaucewa ka shiga cikin labule ba abu ne mai wahala ba da kofa ce da sai ka kwankwasa a buɗe maka kila a ki buɗewa amma wannan labule ne kana tabawa buɗewa zai ka shiga to haka abubuwan da Allah ya haramta suke ka ji tsoron Allah kar ka shiga cikin abubuwan da Allah ya haramta ka tafi akan wannan hanya kada ka yi dama ko hagu miƙe ɗoɗar har ka je ƙarshe to kana zuwa ƙarshe ƙofar ta ƙarshe da zaka shiga aljanna zaka shiga wannan misali ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana misali irin yadda hankali zai fahimta don haka ka fahimci ya kai bawan Allah musulmi cewa shiriyar da Allah madaukaki ya baka ba abin da zaka yi wasa da ita bane ka yi alfahari da ita a zuciya amma ba alfahari akan sauran mutane ba ka yi alfahari a zuciyarka ka ji daɗi ka gode wa Allah cewa kai musulmi ne mai bautar Allah kuma ka bi waɗannan iyakoki na Allah kada ka bari ka karkace ka bi wata hanyar daban wadda Allah maɗaukaki bai yarda da ita ba Allah shiryar da mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك ككنسا من الشريعه اشكن زكاتمو ya Allah ka shirya mu ka kintsa mu ka ɗora mu akan tafarki madaidaici har zuwa ƙarshen rayuwarmu yadda muke karanta fatiha kullum a kowace sallah a kowace raka'a mu ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah muna roƙonka Allah ka shirye da mu zuwa ga as-siratal mustaqim ya Allah duk wata barazana da take zuwa wa musulunci ta hanyar sanya kokonto a addini ta hanyar sanya kokonto a qur'ani ta hanyar sanya kokonto a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka kange wannan abu Allah ka tabbatar da mu da ƴaƴanmu da matanmu da shugabanninmu da ƙanananmu da manyanmu mazanmu da matanmu ya Allah ka kintsa mu akan wannan hanya ya zama ƙarshen furushinmu a wannan rayuwa shine imani da yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya Allah karka jarrabe mu da wata musifa da za ta sa mu karkace mu bar wannan hanya ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirya mana samarin mu Allah ka dora su akan tafarki madadashi Allah ka ba su aikin yi Allah ka bude musu kofofin alheri iyayenmu da kakanninmu Allah ka ji kan waɗanda suka gabata waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya waɗanda ba su da lafiya ya Allah ka ba su lafiya shugabanninmu muna roƙon Allah ya ƙara shiryar da su ya ƙara ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ya tsare su daga kowace fitina mu ma ya Allah ka tsare mu daga kowace fitina wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara mata albarka Allah ka tsare ta daga lalacewa Allah ka gyara tattalin arzikinta Allah kuma ka taimaki shugabanninta akan ɗaukar mataki na maganin dukkan abin da ya lalace ko yake daukar hanyar lalacewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wassalamu alaikum wa rahmatullah